jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to a dai takeice dai mai irin wannan shiga ba yadda za a yi ya kasance ta samu miji na gari duk wanda ya ga wannan shigar saboda wannan shigar da ta yi kamar yadda ka faɗa saboda haka ne shi kuma ya je yana santa ya aure ta to kuma shi ma irinta ne kenan kamar yadda shi ya ƙwarya ta bu ƙwarya shi ma ya zama irinta ne saboda haka ba na kirki ba ne tunda ba ba na kirki ba ne kwa to auren irin wannan babu inda zai ji kuma za su yi zama ne irin wannan galibi kamar zaman 'yan murna in an yi sa'a wato auren in bai rabu ba ba za a samu wata biyayya ba ba za a samu wani fahimtar juna ba tunda da ganinta ita yanci take so shi ma kuma haka yake shi ma a gidansu to saboda haka haka za a zo a zauna gidan aure ne amma kuma ya zama tankar ba gidan aure ba kuma in ba a sa ba sai ta zama wannan shigar da take yana iya jawa waɗansu ma ya kasance don wanda ya yi aure irin wanto zai kasance wato ba shi da kishi kenan to wanda ko ba shi da kishi yana nan a rubuce in ji annabi sallallahu alaihi wasallama a kofar aljanna anti haramun aladdayus cewa ke aljanna haramun ce ga addayus waye da yusi ne wanda ya kasance sam bai damu da tarbiyyar matansa da 'ya'yansa ba kuma duk wanda ya ga dama ma ya zo ya shiga gidan duwa daga dama ya zo ya fita to wanda ya kasance haka to sun san ba zai shiga aljanna ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallama to saboda haka idan Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ga irin suturar da mace za ta zama idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga irin suturar da mace za ta zama mace yake nufi mace suke nufi wai ba wai suna nufin matar aure ba kawai ko wata mace daban ba mutukar dai cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ga nana asma'u a ɗakin nana aisha ya ga ta fito da waɗansu gurare haka a jikinta to shine ke ce da ita ike kin ga idan har mace kasance ta zama kamanke ta zama baliga to haramun ne a ga nan da a ga jikinta in ban da nan da nan ki nuna fuskarsa da hannayensa to kina a sama wannan ba wai mai aure ce ba kawai dai budurwa ce kenan ashe idan Allah ta'ala ya ce waliyar radribna bi kumurhina ala jiwibihin su saka mayafinsu wato irife fuskarsu da wuyansu wato irife jikinsu to ba ana nufin cewa sai kawai matan aure ba kamar irin yadda kuma Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama qul li azwajika wa banatika ka gaya wa matanka wa banatika da ƴaƴanka wani sa'il mumin da kuma matan mu muminai yudinina alaihina min jalabibihin wato duk an hada nau'in da matan aure da ƴaƴa ƴan mata da waɗanda kuma ya kasance matan ba wai wannan ya shafi kawai sai matan annabawa sai matan malamai sai matan waɗansu mutane da suke bin addini a kowa da kowa ne Allah ta'ala ya ce ka gaya wa matanka ya rasulullah ka gaya wa ƴaƴanka ka gaya wa matan muminai yudnina alaihinna min jalabibihin wato su rufe jikinsu su yi ƙasa da mayafinsu har ƙasa wato duk su rufe jikinsu wato wannan shine abin da zaka ba su umarni kar a ga wani abu wanda zai jawo wata sha'awa ko ya jawo wata fitina lalle lalle su rufe zalika adana an yi urafa na falayu zai wanda zai wannan shi zai sa a ce wa'annan mutanen kirki ne ba za a cutar da su ba duk lokacin da ka ga mace da lullubi da hijabi har tun daga kanta har zuwa ƙasa to mutumin banza ba zai iya fa wato taga wannan matar ba amma duk sun ga mace kawai da shiga ta banza ko da ma wato ta saka riga ɗin ko ta ɗora zani ya zama irin zanin nan ne da ake a yanzu mai siffar irin ta kifin nan wanda zai kasance kowanne abu a jikinta kana ganinsa kasan nan ne guri guri kaza nan ne guri guri kaza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to saboda haka duk wacce ka ga irin wannan mai irin wannan shiga in ka gan in mutum in ya ganta idan shi ma mutum banzan ne yi kenan kawai sai kawai ya tare ta ba tare da girmamawa ba kuma to ka kenan an cutar da ita kenan saboda haka wajibi ne mata su san mata su san cewa wani irin tufan aka ce ne mu saka tunda ba ke kika halicci kanki ba Allah ne ya halicce ki kuma ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai rika yi miki jagora a rayuwarki ta duniya da lahira yadda zaki zama ta kirki ba abin da kike gani wato duniya tana faɗa kina ganin kaman wannan shine zai kasance abin kirki ba ki yi mummunan shiga wai dan saboda a ganki a yi sha'awa a su to duk wanda ya ganki hakan ya sha'awa ya zo to ba mutumin kirki bane shi ma irin ki ne to to saboda haka lallai mace ya zama tufanta da za ta saka jikinta ba irin na yanzu ba ya wato ya zama tufa ne shi kansa mai kauri ne ba mai share-share ba mala idan ma auren ya bayyana irin wannan yanayin shine irin auren da kai bayani da zai cewa zai zama auren sha'awa ne ita shigar da ta yi ita ta ja hankalinsa har ya aure ta saboda haka babu Allah a ciki abin da yasa ya aure ta daga an je kuma an zauna ɗaya biyu shikenan wannan magana aure sai ya fara tasgado sosai da wayan kuma yanzu wata kwalliya za ake kwalliyar ƙarya ce fa wata ba sai za ta fitan ne fa wato wata mummuna ce in za ta fito din shi ne kuma za ta wato a kashe kuɗi maƙudai a yi mata kwalliya a canza ta gaba ɗaya fatar jikinta hancinta bakinta ba a gashin idan da duk a canza su gaba kamar dodo eh ya zama ta fito to kuma shikenan kuma masu irin wannan sha'awar kuma sai su bi ta sai an yi auren kuma duka ga gayyata watsa kamar yadda a kwanan nan na gani wani mutum ya auri wata mace to amma suka tafi irin honeymoon din kamar irin bayan an yi aure kuma a tafi shakatawa to kuma suka shiga irin ruwa din nan to a karan farko ne iganta a yadda take ashe wata mummuna ce ai ko ruwan da cikin ruwan ma ba su fito ba kawai isa ke ta to saboda kai in ka ga mahotanta nan fa ga yadda take kyakkyawa nan kuma wata mummuna ruwan ya wanke ruwan ya wanke wannan kwalliyar duk da ta yi ruwan ya wanke to to saboda haka irin waɗannan waɗanda ya zama cewa suke yin su fito su kwalliya su ci ado a ɗauko tufa wanda zai tsuke jiki yana nuna waɗansu yana nuna alamun kirji nan kuma duk ga surorin gaɓoɓi to babu shakka wannan ba ta kirkice ba kuma in ma fa in ta zama ɗin hakan take in kuma ta zama dama duk wannan abin da to duk wani banke-banke ne don ba abin da ba a sakawa yanzu idan a kirjin ne akwai abin da za a saka ya nuna a kirjin wanda zai jawo hankali in daga baya ne ma haka kuma sannan ga gashi shi ma diddin na ƙarya duk ana sawa na dokin nan ga gashin gira na ƙarya ga ido din shi ma sai a canza mar kala na wanda aka ga maza suna so sannan kuma kala duk gaba ɗaya yanzu mata duk sun koma farare ba baƙaƙe wanda wanda kuma wannan abu ƙarya ne Allah ta'ala da ya iri iri akwai farare sol akwai waɗanda suke kuma kaman kaman ruwan kanwa hakan nan brown akwai waɗanda kuma suka kasance kuma baƙaƙe ɗin ne wanda har ma hausa suke cewa akawala ta fi musanyi to wani yana nan bakar yake so wani shi dai dan wani ne fa karkarkacaccen wani duk matan nan gaba ɗaya sun koma farare to ai akwai maza waɗanda su kuma jajaye suke so ko baƙaƙe to saboda to sun yi asara su kenan fa kuma waɗannan fararen idan ka aure su kuma baƙaƙen ne fa kuma har yanzu
kawai dai kai ka aure su akan fara to to saboda ka ita burinta kawai ta zama fara a aure ta akan ita fara ce saboda ka ba wai burinta in ta zo in ta zo ta kyautata wa miji ba ta yi waɗansu abubuwa ko da zai kawo danƙon zaman ba ko kuma har yanzu na to saboda haka shi wannan babu shakka baya da cewa akwai la'ana da kuma hana shiga aljanna kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama Na.
yace akwai wani simfi irin na mata wanda zai zo nan gaba amma ban gansu ba tukunna amma zai zo Mm.
za su zo su saka tufa ga su su tufa ne suka sa kai kanka ba ka ce ah, wato tsirara suke ba tufa suka saka to amma kuma har yanzu kuma har yanzu tsirara suke kasiyatun ariyatun na sun sa tufa amma kuma tsirara suke Mm.
yace to waɗannan samsam ba za su ji aljanna ƙanshinta ma ba za su ba ji za su ji ba bayan kuma ƙanshinta ana jiyowa daga tafiyar shekara ɗari biyar ko fiye da haka to to saboda haka kuma duk wacce ya kasance ta fita da mummunan shiga kai ko turare ne ma haka kawai kawai ki, ki, ki sa turare don a rika jin ƙanshinki Mm.
to Allah ta'ala uh, annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya ce har ki je ki dawo inda za ki je mala'iku ne suke tsine miki na kuma Allah subhanahu wata'ala ba ma ki saka abin da za a gani ba ki yi wata dabara ma har a fahimci a jikinki fa kin saka wani kayan ado ko kin sa wani gwal ko kin sa wani abu Mm.
irin yadda za a waiwayo ko irin takalmi wanda za a ɗaga takawa ƙasƙas ɗin nan Allah ta'ala ya hana a sotun nur ah, wala ya rarribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukfina min zinatin kada mata su rika bubbuga kafarsu wai dan a gane fa akwai wani abu a fahimto akwai wani abu da suka ɓoye akwai wani abu da ya ɓuya a jikinsu su ba abin su fito da shi ba to amma wannan buga kafar da wannan buga takan da irin wannan tafiyar to shi zai nuna cewa eh da akwai wannan abu to Allah ta'ala ya hana Mm.
daga cikin abubuwa kaman ah, sha biyu da ya fara na na'am To akara makallahu akwai makon da ya gabata mun tsaya akan wasikar wata baiwar Allah wadda ta koka kan wato matsala ta yawan sakin aure wanda ta ce a kowane gida yanzu in ka duba za ga ko dai a samu bazawara ɗaya ko biyu ko ma uku wanda wasu ma har ba sa so su faɗi cewa su zaura ne saboda ƙanƙantar shekaru wanda kuma a makon da ya wuce mala ya tabo ɓangarori da dama kuma ya tsaya kan yin bayanin cewa su a a wani lokutan ma mazajen bayan duka abubuwan da suke yi na rashin duba inganci da kuma amana ta iyaye da kuma ta ita kanta matar ta bar yan uwanta ta bar komai ta bar gidansu ta bar iyayenta ta zo ta zauna da kai tsakani da Allah ba ta da kowa sai kai sai Allah amma daga bisani kuma watakila ko ka samu biyan bukatar ka ko kuma dama auren ba don Allah kai ba a ƙarshe ya zama cewa kuma ka ƙasƙantar da ita ka kore ta kamar yadda malam ma ya ba da misalin wani mutum wanda yake ba shi da tausayi to kuma a ƙarshe malam ya ɗauko cewa ga kuma yadda su mazajen za su yi ta biyayya ga iyaye su durƙusa su je wajen kakanninta su yi ta hidima amma da zarar 'yar ta zo hannunsu to su kuma iyayen nata ba su da girma ba su da kima wani lokacin ma har zai su iya duban yar su zagi iyayen nata a gabansu da haka malam ya ce zai dora a wannan makon tare kuma da ba da shawarwari na maslahar wannan matsala ta yawan sakin aure to ah, insha Allah ah, yana daga cikin irin abubuwan da maza galibi suke yi sun so a wannan zamani shine bayan duk wannan abin da muka faɗa na girmamawa da karramawa da kuma farin ciki da murna wato a lokacin da za a kai yarinya gidanka ba wai bakin ciki suke ba murna suke in ma kuka suke to kukan daɗi suke yi Mm.
Uh, za a zo a yi ta idan da bakin ciki ne ai ba za a rika zuwa kuma a yi ta musu munna an yi auren ba waɗansu sai a yi shekara ana zuwa a musu munna wa'insu kila ba su ji ba sai sannan suka ji wa'insu ba su samu damar zuwa su yi murnar ba to idan da bakin ciki duk ba za a yi wannan ba kuma su ma sun yi hidindimu sun kamar mu a al'adance anan za ka cewa har abin da ya shafi kayan gado ne duk abin da za ka kwanta da abubuwan na kallo da wani duk su fa za su yi da abin da za ka ci abinci a jiki duk su za su kawo maka gaba da waɗansu kuma har a kawo da gara ma wanda za a daɗe ana cin abinci kafin ka murmuro idan ka wannan kuma al'adar malam bahaushe ce ba wai koyarwa addini ba ce eh ba koyarwa ce to wato amma duk wahala ce eh to ai ai ana nufin kamar shauraba ai shauraba wani abu ne wanda ya zo a littafan munafiqihu wanda ya shafi gara din da wannan irin dan kyautatawar amma dai abinda ba a so a yi ya wuce yawa irin yadda zai kasance har mutum ya zo ya yi kyautar shiga daga kai kuka to wannan kawai shine ba a so kawai amma dai duk wani abu da zai dada wannan bangare da dada wannan bangare yana yana da kyau ma'ana yanzu shi yake malam to yanzu dai sun zo dai duk sun yi wannan fa ba ba ci aka ce dole sai yayi ba ko kuma ba ci aka ce tilas sai sun yi ba sun doi sun dai zo sun yi ko to amma kuma duk gaba ɗaya mutum kuma sai ya murshi ne idansa gabaki ɗaya ga a duniyan nan babu marar mutunci irin wannan yarinyar bayan fa duk ya gama sanin komai a tare da ita inda ma ya iya zane zai iya idan ijuya baya zai iya zalata ba komai ya sani nata sannan kuma iyayensa sun masa wannan ko ba komai dai ko dai sa'annin iyayensa ne wanda a musulunci ko ba wannan dangantakar wajibi ne i girmama su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya cikin mu wanda ba zai girmama wanda ya fi shi ba ba zai tausayin wanda shi kuma ya fi ba baya cikin musulmi na gari to ballan ta a ce wannan suka yi maka wannan goma ta arziki amma ya kasance kuma yanzu a ganin ka babu matsiyata ba mutanen banza irin su ba marasa mutunci wato ba su yi an ce ko da da kura ake cewa ne bata yi samu girma wani abu da ya a hausa suke faɗa to ba su tsira ba su kansu kuma a dalilin ma'yar har yanzu dai ba su je tsiran ba wanda za su yi mamaki shi ɗin ne kuwa wanda fa da san da yake neman wannan yarinya yake neman mu bashi ita ba mu ba duk wani makwabta duk wanda ya gani akan hanyar gidan sai ya durkusa har ƙasa ya gaishe shi bai san waye ba kawai dai kawai dalili dai kawai ya gan shi dai a wajen gidan kawai wani ma fa har idansa rufewa yake ma dabbobi ma wanda suke a unguwar ko gaishe su yake wai dan a ce ai shi mutumin kirki ne ai ne ladabi ne kuma in zai zo kawo wannan kawo wannan idan ana yin wani abu na biki ko ana yin wani abu na alhini shine a kan gaba zai zo dai wai dandi kawai dai a ƙarshen ƙarshe dai a gane shi mutum kirki ne a bashi wannan yari yayi ta kyautata a kannan yayi ta kyautatawa yayi ta kyautatawa kuma ya sa musu roman baka har yanzu ai zan muku kaza ai zan muku kaza to amma wai sai gashi yanzu wai shine yanzu wai yake ciwa wannan yarinya mutunci shine kuma yake ci mana mutunci har ma kawai ya koro ta wani fa sai kawai ya ɗauko ta a mashin kawai ba zai zo ba ma gidan sai dai ya nuna kawai ce ga shan gidan ku kije da takarda saboda wulakanci dan tsabar wulakanci gidan ma ba zai zo wani kuma sai dai kawai takaicin abin da ake fara wani fa ba zai tashi sakin ta ba ma fa sai tsakar dare sai karfe ɗayan dare kuma shi kuma sai ta babar abin nan a gidan kuma fa wataƙila shi yasa an ya koma Allah ya kama shi kuma san ya dawo iyaye su kuma su ta jan sa ƙasa ya ta zuwa yana durƙusa yana kuka eh kuma aka yi sa'ar wata yarinyar kuma wata take irin wannan abubuwan na zamani din kuma sun rude mata kunne ko iyayen sun ki ita kuma ta zage ta baya ta je kawai ta koma ba tare ma da iyayen sun sani ba duk da irin suna kaskanci da irin wannan to wulakancin da kuma in ya ga haka to shi kuma ya ya sake samun hujja da lasin na kuma wulakanta ta Mm.
yi ban taba ganin a inda aka bata da yarinya iyayen suka ga cin mutuncin yayi yawa suka hana ta komawa ita kuma daga baya ya zuge ta ta kuma koma ta bayan gida ta koma gidan Mm.
ba da san iyayen ba ya kasance wannan kuma zaman yayi ya kuma yi kalko na don saboda zai ƙara samun license kenan wato na ƙara cin mutuncinta Mm.
to kaga wannan kenan a- a- abin da suke yi wanda kafin aure gashi nan wani kuma a'a ba ma wannan ba ma duk wannan fa hidimar da aka yi kuma ya zo ya yi mata duka a irin su yara fa 'yan mata idan sun zo su kar da su je su faɗa sun ce suna son sa su je su faɗa a- a gida abin da yake musu ku ba su san magana da za a gaya musu ba ko kuma ko ba haka ake ba sai ya yi ta cin abu ne fa zai kama daga kai daga shi sai yarinya a cikin ɗaki da dare a- kuma gidan a rufe ɗakin a rufe
da yawa in ta faɗa a ce ƙarya take kuma ba duk ta abin da faɗa.
ko a kotu ne eh, kadan an je kawai ab- ab- a- abin da za a ce kawai ina shaida in ta ce ya yi min duka ya ce kaza kaza za a ce ina shaida kawai in ba Yeah.
shaida shi kenan a kori sai ƙarar dai ko in ya ji mata ciwo ta nuna wajen shi ma ai sai an samu shaidar ai ai ba kawai ai ai a- a kotu dole sai an samu shaida kamar kumburi ko fitar jini ba zai zama shaida duk ba ba zai z- zama shaida ba har sai tukunna ya zama ta yi karar ta maimaita wajen sau hudu Mm.
to a sannan ne ake shi ma wannan ba za a ce za a raba auren ba illa kawai a samu wa- wa'yansu yan uwanta daga wannan bangare Mm.
yan uwanta da yan uwansa a kotu ta ba su dama to su to su je su zauna su tattauna Mm.
shine wa in kiftin shika shikaka bai a bainihima fa ba asu hakaman min ahli wa huwa hakaman min ahli Mm.
hakaman min ahli wa hakaman min ahliya in yurida islam yufiqil baina wa inna kana aliman khabir na kadan ana abin yaki to shi to sai a tura hakamai daga bangaren ta a samu wani daga bangaren sa a samu a hada su a ce ku je ku zauna ku ga shin auren nan zai yi ko ba zai yi ba
samar da sulhu to to idan sun zo sun gaya wa alkali cewa mun bincika auren nan ba zai bai ce to an bincika aure ba zai ba na idan kuma sun bincika sun ce aure zai yi ce to mun bincika aure zai yi na zai ci gaba To- to to to sai a sannan ake A- a- amma a a gaskiya a, komai yi mata ta nan za ka gaya gaya cewa cutar da maza suke wa matan ba karami ba ne suna yi ku- ku- ku- kuma shi kenan kawai su sha ba eh, sai sai dai kuma ma Allah ya bi musu kadi kawai gaskiya ne Mm.
ma sauraro a kusan rabin awa kenan muna tare da Sheikh Dr. Yusuf Ali Hadimin Sunnatin Nabawiya wanda yake jagorantar ma cikin wannan shiri na mai gida kan gida tare da bayani akan rayuwar ma'aurata da kuma matsalolin da ke kawo matsaloli tsakanin rayuwar tasu da kuma shawarwari ingantattu ta yadda za a samu kyakkyawan zama tsakanin ma'aurata in Allah ya yarda a kasance da mu mako mai zuwa domin jin mu dauke da wani sabon shirin assalamu kalla a madadin masu sauraro da hukumar rediyo muna jaddada godiya muna fatan Allah ya kai ka gida lafiya to alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin to a madadin abokin aiki na da muka kasance da shi a wannan dare kuma ya haɗa mu da ku kabiru kabuwaya da jagoran shirin malam gali sadiq ni da na shirya na gabatar nuhu gudaji nake cewa ku huta lafiya